الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mun fita a sujudin samu za mu shiga sujudin tilawa qabla an narkul ya kamata mu ɗanyi munakasha a sujudin samu don saboda mashakin da yake cikin shi ko wani minti goma akwai abubuwan da suke sa a yi sujada a sallah idan abubuwan suka samu mutum akwai wa'inda za su sa a yi sujada ba ji akwai wa'inda za su sa a yi sujada ba ji ina jin jiki a takaice mun dan yi bayanin su abu kaza in ya kama ba ji abu kaza in ya kama ba ji saboda wannan su ne ainihin turakun ma'ana su ne tushen su ne ma'aunin idan ka samu wannan ma'aunin duk inda sallah ta rikice sai kana da ma'auni za ka iya aunawa amma ba ka da ma'auni ko ka yi fice muktasar nan gaba ɗaya ta yi wani matsala ya zo wanda ba ka yi a ciki ba ka ga ba ka da ma'auni kamar yanzu misali in kana da ainihin kwano da ake awon hatsi ko buhu dubu aka kawo in ba gajiya za ka yi ba za ka iya aunawa ka cire ka ce kwano kaza ne amma idan ba ka da kwanan ko kwano ashirin aka kawo ba ka da daman ka ce wannan hatsin kwano ashirin ne ba zai yi ba saboda me saboda ba ka da ma'auni duk wannan matsalolin da muka karanta gaba ɗaya ma'aunansu su ne abin da zai sa a yi ƙarfi da abin da zai sa a yi ba'ari haka ne yawwa to idan yanzu me yake sa a yi sujada ba a yi me yake sa a yi sujada kabli shi ya kamata mu sani sharif me yake sa a yi sujada ba a yi tsarin yanki yawwa kamar muka ce yanayin ƙarin da zai sa a yi sujadan ba'adi shi ne kana biyu kawai ziyaratun muhassar ziyaratun mashkuk shi ne kadai za a yi sujada ba'adi saboda a wannan bangaren muna da abubuwa kala takwas a kala takwas din nan muka ce kala biyu ne kawai wanda zai sa a yi sujada ba'adi shi ne ne ziyaratun muhassar ziyaratun mashkuk banda wa'annan duk sauran su jira ka biya ke yi ba mun bari haka ba to yanzu ka san wannan din sai mu ce sauran wa'anne ne su alƙali sauran wa'anda za su sa a yi su jira ka biya wa'anne ne su ka ji biyu a ciki eh ba da bayan na ɗago mu haka na ɗago mashku mun samu biyu ba zai ƙara mana muhakkakani eh sai na tsuntsu wa ziyaratu mashkukan ta ga musa wa kudu saura biyu eh saura biyu shari yawa ta haƙuƙu ziyada wa shakkun fi nukusan eh eh ta haƙuƙu nukusan wa shakkun fi ziyada ka ga waɗannan su ne ma'auna dole ne idan mutum wani abu ya same shi a sallah wanda sujada za ta kama shi ba zai fita takwas nan ba ko imma ziyaratin muhassas ziyaratin mashkuk wannan su ne kadai ake wa ba'adi saboda dama ƙa'ida ya nuna cewa duk inda kabli da ba'adi suka haɗu ana yin da bangaren kabli to a nan ko da kablin shakka ne ba'adin shi ya ka tabbatar ma dai bangaren kablin ake yin jayarwa shi yasa muka ce nafisun wa ziyaratun muhaqqaqan nafisun wa ziyaratun mashkukan kaga take kabli haka nan tahakkukun naqal wa shakkun fi ziyada shi ma kafi ne tahakkukun ziyada wa shakkun fi nuqsan kaga duk wannan kafi ne to waɗannan su ne ma'aunan da in ka rike dukkan abin da ka karanta a babin in ma ya gaya ma hukuncin sai ka auna ka gani in ya gaya ma hukuncin ba ma ka tambaye ka je hukuncin to da bi wannan za ka auna misali muka ce mu duba wajen muka ce wa in shakka fi sajdatin lam yadri mahallaha sajadaha ba mun fita su ba karatu ba to sai muka rarraba abu mutum ne yana shakku cikin wata sujada a raka'o'in da ya yi. To ka'ida kawai sujada a lokacin da ya tuna din take ya yi sujada a lokacin da ya tuna tun da ma'anar sujada bai koki ba ta yi a wannan raka'a ne ya yi sujada. To sai ya rarraba abubuwan daki daki. Sai ya ce wa fil asirati Muna gani ba? Wa fil asirati idan a raka'an ƙarshe ne ya tuna cewa akwai wata sujada wanda bai yi ba a cikin waɗannan raka'o'in mun gane an koma baya ta yanzu yanzu a nan in a ta ƙarshe yake dama ba ya ce sujada ba yanzu ga shi a ta ƙarshe yana cikin tahiya sai yake tunanin a raka'o'i hudu na farkon nan akwai wata raka'a wanda ya bar sujada sai a cikin ta bai yi ba to wace raka'a ce yace shi ne yana ganin a cikin hudun nan ne amma bai san wacce ba ce yanzu ga shi yana zaune a raka na hudu sai muka ce yanzu sajada a yi sujada saboda in a wannan ta hudun ce kaga wani ta za su bai bauki ba sai mu ce yi sujada to yanzu ga shi ya yi sujada sai a kira shi ba to da ya yi sujada ya zai yi ya a tibin raka'atin sai ya tashi ya kawo wata raka'a yanzu wannan ainihin sujadan da yake in ya dago kaga ba zama zai ba inda yanzu wannan sujadan ya yi ne saboda wata kila a raka'an ƙarshe ne to yanzu da yayi wannan sujadan yana gama wannan sujadan kuma sai mu ce fa to wannan sujadan da ka bari wata kila a wata raka'a ce a raka'o'in ka na baya ko a ta farko ce ko a ta biyu ce ko a ta uku ce to ya ci biyu ka akin sai ka raka'a guda bayan ya yi wannan sujadan sai ya tashi ka raka'a guda idan ya yi raka a gudan nan ya yi tayya ya gama su ce da tsarki zai yi ko ba a ji zai yi kaga sai ka ɗauko shafe ta yanka na hau tsarki zai yi ko ba a ji zai yi gashi yanzu a sa a ƙarshe yana tunanin ya rage wata sujada a rakawokin nan mun ce wata kila ta ƙarshe ne yi sujadan da ya fi zai muka ce wataƙila hukun nan ne a cikin su ne wata ta bashi saboda ta shi ta kara ka guda yanzu gashi ya kara ka gudan ya yi tsakiya ya gama ya yi sallama ne ya yi ba'aji ko kuma a'a kan su zai yi ehe ma'ana eh jadi eh ba mu ga kai wuce kamji zai koma duk wanda ya ce kamji zai kawo wuce duk wanda ya ce ba zai kawo wuce ne ziyaratu muhakkak ziyaratu mashku su ne kadai ba ne yawwa ta kuku ziya eh eh ziyaratu muhakkak ne eh to me ya kara ziyaratu mashku me ya kara yake shakka eh eh eh ai ba raka an baya shakkan to suje da yake shakka eh ta zama ziyada to me yake shakka ba ya tabbatar da yayi ta ba kuma ta zama ƙari ta wannan ziyadatun muhakkak ne yawwa ziyadatun muhakkak ne to shi ne nake yanzu mun ji ziyadatun muhakkak yanzu wannan raka'a da ya zare ya kawo ta raka'a ne makwanta ba shi ne kake rikin ziyadatun muhakkak ba to mun ci ziyadatun muhakkak ne yanzu wace irin sujada zai yi eh in ya ce ga miji ya wani jara eh ba da salam da shi ziyaratun muhakkak ne ziyaratun muhakkak shi ne wannan raka an bai zare ba to mun ji wannan raka an ziyaratun muhakkak amma mun ga aunawa yawa mun ce ziyaratun muhakkak ziyaratun muhakkak shi ne kadai za a yi ba'adi amma in ba kuma ta mun ce ta hakkukun fi a annaqdu wa ziyaratun muhakkatan me za a yi sauki za a yi annaqdu wa ziyaratun muhakkatan sauki zai shiga yanzu ana in kun lura ya yi tsari na wancan raka'a ya rage muwaka ko sannan kuma ya rage ne ya rage ne mara mutum ya rage sura saboda idan a raka na farko ne ko a raka na biyu ne da ya kaddara ya zari yanzu wannan raka ya kawo fatiha kadai a maimako mai fatiha da sura kaga ya rage ya yi kai kaga annabas wa ziyada muhaqqatan kaga ya samu yawa to da aka za ka yi ta aunawa duk inda aka baka ainihin hukunci sai ka auna ka gani da me ya auno da wannan ma'aunin kuma ma'aunan nan karka ce wai ziyaratun ba ka je yayi ƙari saboda haka ba zai ba mamaki bayan ƙarin a gonar saboda haka ya rabi da ƙari suka haɗu to ko dole za mu yi ziyarata kan ziyarar aure rakin ne ka ga yanzu a nan da kake ziyaratun wasan da gaske ziyaratun wasan ne to amma ai ko na ƙasun wasan sama tunda na ƙasun wa ziyaratun wasan tsani sun haɗu dole ziyara da za a yi to haka abin yake tafiya الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل سجد بشرط الصلاة بلا إهرام وسلام قارئ ومستمع فقط yace qari'un shine fa'idin sajada qari'un ne karatu wanda yake karanta qur'ani sajada zai yi sujada bi sharti salati idan yana tare da sharkai na sallah sharkan sallah shine taharatul hadath taharatul khabath istiqbalul qibla satrul awra idan yana tare da waɗannan abubuwa kuma lokacin da yake karatun ba wakatu na ayin bane ba lokacin da aka hana yin nafila bane to shi ne karatun sunna ne ko mutabi ne kamar yadda ainihin tilaban zai zo a gaba ya yi sujada in ya zo daidai kan gaban sujada ɗin an ne zai yi sujada sannan wa mustami'un faqat da mai sauraro kaɗai kuma ana so ya shiga da idan ya zo idan me idan wanda yake karatun ya zo daidai gurin sujadan to shi ne sauraro shi ma ana so ya yi sujada amma ba mustabiqun faqat mai sauraro kadai daga lissafi kenan banda kawai wanda ya zo yana wajen harkokin shi ya ji ana karatun har ya ji an zo wajen sujada ba zai sujada ba wanda wanda ya zauna yana wani wurgin shi ko yana wani kwado da zami ko na abu in dai ba karatun ya zauna dan sauraren karatun ba shi ba ne ne su gaba ba shi yasa ya ce wa mujtami'un faqat mai sauraro kadai shi zai shi gada shi ma mai sauraron akwai sharadi in jalasa li yata'allama in ya zauna ne dan ya koyi karatun ya zauna mai karatu yana yi yana sauraren shi don ya koyi tilawon qur'ani ko ya koyi ya tace mana guruf na qur'ani ya je koyi wani abu akan qur'ani sannan sai ya zo wajen sujada to yanzu kai wanda kake sauraren kai ma sunna ne kai wannan sujada kuma wannan sujadan walau tarakal walau tarakal qari'u ko da mai karatun ya bar sujadan ba sharadi bane sai mai karatun ya yi sujadan kai za ka yi matukar in je ka wannan sharkan musamman ka zo ka zauna kake sauraron karatun nashi don ka koya sai ya zo kan wurin sujada ko ban ce waye ko da gangan ya ji yana zuwa wurin sujadan kai ne sauraron za ka yi sujada walau taraka alkali da sharadin in salat ya umma idan shi ne karatun ya ingance limanci kaga banja mace kenan banja ma'aukaci amma yaro karami yana karatu tana sauraren shi sujada za ka iya yi saboda sujada a matsayin nafila yake sannan nafila kuma za ka iya bin yaro duk da za a ko a irin shara za ka kuna cewa sharaɗan sai ainihin balagagge sai mai hankali sharafin limancin nafila ba sai balagagge ba amma sai mai hankali kuma sai namiji in mace tana karatu tana sauraro ta zo sujada ita za ta yi kai ba za ta yi. In salaha ya umma. Walan yajlis liyusmi'a sannan kuma idan shi ne karatun bai zauna don ya ciyar da mutane daɗin karatun shi ko daɗin muryar shi ko ƙwarewar shi a Qur'ani da sauransu ba kaga in musamman ya zauna karina ya nuna cewa ya zo ya zauna din nan fa dan ya nuna mutane shi makaranci ne ko kuma da bakin sa ma ya faɗa ga inda ba wasu sani bane kun ga yana zanzaro yana bari yau din nan daren laraba zan nuna muku ko ni waye kawai zai zauna ya kama karatu to yanzu wannan ya sujada ba za ka yi ba saboda me saboda karatun da yake yi din ma tushen sa din bai halarta ba ya ya shiga ciki shi yasa yake walam yajlis yusmi'a bai zauna dan ya ciyar da mutane karatun shi ba na eh musamman ya shi eh a'a shi karatu musabaka din idan ka lura karatu musabaka za ka iya nema musu mafita saboda karatu musabaka akwai kashki a ciki kana karatun dan ka shauke a wasu ɗan uwa kuma su wuce karatun qur'ani kaga man janna yawwa to kaga akwai wayanna akwai abubuwa da yawa dai wanda musabaka ba za a iya ba su ainihin haramci a ainihin aikin da suke yi ba saboda akwai abubuwa da yawa na maslaha a ciki yanzu Allah ka ɗaya san adadin samarin da suka haɗa ce Qur'ani ganganin ɗan uwan suna yi suna burge su. Eh. In ya zauna dan ya ci karatun ya amfana zai fi jira. Yawwa. Zai fi jira. Shi ne musabakan ka mai karatun zai fi jira shi. sannan in yanki gadar wanda musamman ya zauna can ya ci karatun ya amfana zai ci gadar amma kawai wani ya zo alƙalanci ne ya zo kaza kaza ne a ya zo ne ya ci wa ya fi iyawa wannan ci ba ya zo dan ya ci karatu bane ba zai ci gadar ba shi yasa yace in jarasa bi ya ta'allama aha fi ihda ashrata mutum zai fi gadar ne a gurare goma sha ɗaya na alƙur'ani wannan muna karanta ka'idar maza mu fahimciya ne a gurare goma sha ɗaya da ake yin sujada na alkur'ani a wayannan gurare ne kadai a mazhabin malikiya ake yi umarnin mai karatu ko mai sauraron ya cika sharkai ya yi sujada la saniyatil haji amma banda ta biyun suratul haji suratul haji guraren sujada guda biyu ne a ciki akwai na farko inna allaha yaf'alu ma yasha ko akwai kuna akwai na biyu ya ayyuhal ladina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun to wannan a mazabu maliki a ba su jira a wannan gurin a na farkon haji la saniyatil haji والنجم مبندل سورة النجم سورة النجم ما قاعدة مالكية باب سجرة فاسجدوا لله وعبدوا كرشان سورة النجم باب سجرة قاعدة مالكية والإنشقاق بندل سورة الإنشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ونقول أقول قبل سجرة أما قاعدة مالكية باب سجرة والقلم هكذا سورة القلم باب سجرة هذا هو إن نقول عليه wanda har a sunna ya tabbatar da ana sujada amma malikiya ba su yi saboda malikiya sun gina mazhabar su suna da wani ka'ida na amalu ahalin madina ko amalu fuqaha'il madina akwai fuqaha na madina wanda imam malik yake dogaro da aikin su don assasa mazhaba ko da hadisi ya inganta idan fuqaha'ul madina ba sa aikata wannan zai kaddara cewa wannan hadisin an yi naskin shi saboda ne saboda in ba a yarke shi ba wa'annan mutanen su ne wanda suka rayu da wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi kowa kwaɗayin tabbata hadisi tun da kaga ba sa yi a ka'idar mali kawai shi kenan wannan abin a bar shi ya fi sai ya bar shi duk da yin kana karanta hadisi za ka wa'annan guraren gabobi ne duk da manzo Allah ya yi jira kuma duk ana yin jira amma kawai mali yana kaddara amalu ali madina akan wannan tunda bai tashi ya ga fukahul madina suna yi ba kawai sai aka rike akan cewa ba a yi kuma wannan amalu ahli madina din imam malik yana da hujjoji jewa akai an ce akwai wani babban fakiri da ya kawo ziyara madina ya zo ya samu mali sai suke muhawara akan sa'i sa'i ba shi ne mutum na biyu hudu ba shi wancan da ya zo da ya ce ai sa'i ba mujallabi hudu ba ne akwai ƙari ko nisbi ne ko sulusi na manta ya ce akwai ƙari kafin mujallabi hudu ba zai kai sa'i ba akwai ƙari imam malik ya ce mujallabi hudu shi ne sa'i da ya ce sam sa'i ba su bane akwai ƙari da ya ce to bari ka ga mu yadda muke tafiyar da abubuwan mu sai ya ce a ji a kira min dan gidan wane babban sa'i sai a kira sai ya ce ka je ka ɗauko mana sa'in babanka wanda yake da shi tun zamanin annabi ce dauko a ce a kirawa ne ka ɗauko sa'in baban ka duk sai da ya tara wannan sa'in sai ka ɗauko wani mutum na ji da aka ɗauko sai ka auna kowane sa'in an zubo hudu sai ya shi kaf ya ce to mu da kan ke tafiya yawwa to shi yasa imam yake cirewa akan amru ahli madina aha shi ne yake haka ne wa hal sunnatun aw fadilatun khilafun wai shin sujadan tilawa din sunna ne ko kuma mustahabi ne shine khilafun malamai sun khilafa malaman mazhabi kenan wasu malamai sun tafi akan cewa sujadan tilawa sunna ne wanda ya bari ya bar sunna wasu suka ce a tsaikin shi bai kai sunna ba mustahabi ne amma wannan sunna ko muna nufin sunna na ainihin ka'idar fiqhiyya a cikin akwai karilla akwai sunna akwai musahabi akwai jahili akwai makaruri akwai haram ko to wannan sunnan da wannan ainihin fadila din muna nufin irin na ainihin fukaha ba irin na ainihin malaman hadisi ba dan malaman hadisi duk abin da aka samu manzon Allah yayi shi ke cikin sunna aha wa kabbara li khamsin wa rabbin kuma idan yazo zai cike dan zai kabbara lokacin da jikin shi zai tafi sujadan kana zuwa ayar sujadan za ka yi sujadan za ka yi kabbara Allahu akbar wa rabbin haka nan ya daga sujadan zai dago ma zai kabbara insha Allahu akbar wa law bi ghairi salatin ko da ba a sallah ba kaga wannan ya kawo shi saboda khilafa a mazhaba akwai wanda suka nuna in ba a sallah bane kawai tsuran sujadan za ka yi babu kabbara to amma abin da malami ya tafi a kai ko ba a sallah ba ne in ka zo za ka yi jinan za ka yi kabbara wajen jinan za ka yi kabbara wajen dagowa wasad a cikin suratu dawud shi ne suratun sa'a suran sa'ad ba to wa'ana ba'anan ake yin sujada wato saboda kilafa da ya zo ko suna cewa a ainihin gaba a ma'aba ake sujada amma a ka'ida da wannan ainihin mazhabin malikiya a wannan na farko wa'ana ana ake sujada in ana karanta suratu as-sad sannan wa fusilat a cikin suratu fusilat shi kuma ta abudun anan ake yin sujada a maimakon wanda suke cewa a layin abun ake yin sujada to a nan ya tabbatar da cewa a na farkon ne ta abudun wani ayati ne ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فأنا أتي السجدة. أها وزكم السنشي فإن استكبروا كو فالذين عند ربك yau la ya samu to sun ce ana ya samu ne amma wannan a mazaban nan ya ce a ta gudu din a nan ake fitar wa kuriya su dudu shukurin an karanta yin sujada na ainihin godiya wani abu farin ciki ya samu mutum lokaci daya ana gaya mar maimakon ya yi alwala ya yi sallah ya gode wa Allah kawai ta ce ba ta yi sujada to nan sujada makaruhi ne duk da an samu sai da bakar da kan shi ya ruwaito manzon Allah abu bari ciki ya same shi ya yi sujada amma duk da haka imam malik ya lura da amalu ahli madina fuqahul madina ba sa sujudu shukr saboda haka yake makaruhi na ko yana da dama da alwala muke ba alwala ta ai da halatta muke sujada da alwala muke magana ɗan buwa wannan sun ɗauki wannan lokacin da sun shi kwallon kawai da wannan wani abu ne daban aha au zalzalatin ko kuma jiran girgiza an shiga wani hali ne an girgiza kana nan ka ji gwamagwamai suna tashi nan bindigogi nan kaza ko mutum ya ba da ya sujada to wannan sujadan shi ma makaruni ne sallah ake ba sujada ba dan mutum ya shiga matsala sallah zai yi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in abu ya faru na matsala maza maza yana ficewa da yin sallah ba sujada za ka yi sai kai alwala ku zo ko ku canji ku zama sallah ko kuma a daidai ku kowa ya je kama وجار بها بمسجد هكذا مكروه نبين ذكراته a masallaci. Masallaci gurin haƙƙi ne na jama'a gaba ɗaya ka ɗauko ta tsararka ko tilawa ka zo masallaci ka zauna kana karatu da ƙarfi wannan makaruhi ne shari'a ba ta san haka saboda za ka kawo dagular da karatu wasu wani yanzu haka in yana aiki daga ya fara jin wani murya za ka ga nashi na yi saboda haka in da masallaci za ka yi ka sauke murya ka rike yadda kai za ka rike jin abinka wa qira'atun bi talhin haka nan da karatu da talhin irin rawar da murya kamar waka din nan haka duk makaruhi ne in je baya bata huruf na qur'ani yana ba wa ainihin harufan da karatun yana ba su hakkin su sai dai karatun yake ja kamar wake to wannan shi ma makaruhi ne ka jama'a jin kamar jama'a da yawa su taru su ɗauki ainihin karatu guda ɗaya su rika yi shi ma makaruhi ne a ƙa'idar malikiya shi kuma illan shi suka ce wani zai dogara da karatun wani ba zai cike nashi ba ana ciki in nan fashin ka ya kare wani ya karanta in kun zo za ku kama gaban ka zo wannan gaban sai baka samu ba saboda haka makaruni ne kowa ya zauna ya yi nashi shi kadai aha wajulusun laha haka nan da zama laha domin sujada mutum kawai ya zo ya zauna wai dan wani yana karatu ba zai zo wajen sujada mu yi sujada makaruni ne kai ma ka je kai na kan kai sujada ha la bi ta'limin ba domin koya ba ba domin ainihin koye koyar koye koya ba kawai ya zauna ne wajen a yi karatun ya sujada wannan makamisi wa mutumar tsarin filmasjid yau makamisin ana koran ne karatun qur'ani a cikin masallaci ranar alhamis au gairi ko nan alhamis in ya daga murya ta alhamis kan ba shine ranar hutu almajirai ba kawai ta ne tsiri al'ada da alhamis ya ci gano da takara ya zo ya ta karatu da karfi iya da kula muku abu sai a kai hukuma a zo da gudana a koyi shi kwarai ko ka je can gidanka kai in za ka zo masallaci ka sauke murya in za ka daga murya ka je can inda ba kowa ba wanda za ka dama kai saboda ƙa'idar shari'a ba a yadda wani ya shiga cikin wani ba duk da karatu ibada ne idan mun ji karatu ibada ne kada miliyan da za ka yi ka shiga cikin wani ba saboda haka ko a masallaci ne dole za ku yi shi ko kiman qalu bil masjidi yawm khamis aw ghayrihi kana da mutum ya bude shi ne saboda rana ne na ainihin sararawan almajirai wanda zai yi wurin alamisin ya aka zuwa shine yace au gairi ko wani alamis in dai mutum zai zo masallaci ya daga murya da karatu ya dagula wasu karatu to za ku yi shi wa fi kurihi qira'atin jama'ati ala alwahid riwayatan a cikin karancin karatun jama'a da yawa kowa yana nashi ala alwahid a bisa malami daya riwayatan ya yi riwayatan riwaya na farko imam ya ce makaruhi ne saboda lura da cewa malamin qur'ani shi kadai ne ya zuba almajirai a gaban shi kowa yana ɗaga murya yana karatun shi malamin na shi shi malamin ka shi kadai ne ma ta alallahu bi rajulin min qalbayni fi jawfihi ko sai ya zama malamin shi yake gyara musu karatun lokacin da yake gyara wannan ba mamaki wannan yana karanta barna malamin jiki ba shi kuma kasancewa malam yana gani yana gyara tun da dai malam na karanta a gaban shi ya je sai ya ɗauka kamar ya rubuci wannan barnan a wajen malami zai yi saboda haka makaruhi ne malami ɗaya ya tsaya a cikin jama'a kowa yana karatun shi yana ɗaga murya malamin wai yana ji ya gyara wannan ya gyara wannan kuma mai ce makaruhi ne saboda kowane ɗalibi zai dogara da cewa ya karanta a gaban malamin malamin ya ci ya tabbatar a halin ko lokacin da yake yin yayi hankali malamin yana wajen wani yawwa eh to imam da ya riwaya biyu ne an ruwaito karanci an ruwaito kuma da shi eh a'a to wannan kuma ai ba jama'a ba jam'i bane wannan na jam'i din kamar yanzu misali malamin almajirai ya tara almajirai kamar mutum talatin ko arba'in ba za su daga murya kowa yana kuma allon shi ba shi malamin kuma yana ci ya gyara wannan ya gyara wannan ya gyara wannan karancin shi ne tunanin wani shi yana karatun da barna shi kuma malamin ba zai iya saurari mutane gaba ɗaya lokaci ɗaya ba yana gyara wannan wannan ya karanta da barna shi ya ɗauka malam ya ci ya yi shi ya tashi da wannan barna kaga shi zai dogara da cewa a gaban malam wani na karanta ya tabbatar dalilin wannan kashi wace tima'un lidu'ahin yau ma'arafa haka nan da taron addu'a ranar arfa ranar arfa wanda ba su jaji ba su yi taro ko a babban masallaci ko a gidan wani shehi a cewa a zo a yi taro musamman a yi addu'a makaruhi ne amma wannan karancin malamai suka ce idan suna so su nuna cewa su ma kamar suna taron arfan ne ko suna koyi da taron arba wannan makaruni ne amma in sun yi ne a matsayin rana ne mai albarka bari mu mu roki Allah Allah ya ba mu ainihin abin da muke bukata wannan ba karanci wa mujawazatuha haka nan da ƙetare sujadan alqur'ani limutafayyirin ga wanda yake da tsarki mutumin da yana da alwala ya samu karatun qur'ani yana yi ya zo inda ake sujada ya ketare lokacin jawabin kuma lokacin halarcin nafila to wannan makaruhi ne in dai kana da alwala ka cika sharadai kuma lokacin ya halatta a yi nafila kana karatun qur'ani ka zo wajen sujada ba a so ka ketare ana so ka tsaya kai sujada wa illa in ku ba shi da alwala ko kuma ba lokacin halarci ba ne to yanzu a nan idan mutum ba shi da alwala yake karatun ƙur'ani ko kuma lokacin da ya halatta a yi sujadar tilawa ba yake karatun ƙur'ani kamar lokacin faɗuwar rana ko lokacin fitowar rana da sauransu fa hal shin yujawizu mahallaha zai ƙetare daidai gurin sujadar ne kamar wal asal kamar layar abun ko kuma ta abubuwan da sauransu iya wannan gurin zai ketare awin aya ko kuma ayar gaba ɗaya zai ketare shi ne riba tawila ni ake tawili wasu malamai sun tabbatar da cewa ayar gaba ɗaya kare karanta saboda in yayin kan gaban gurin sujadar ba mamaki wannan abin da yankan ba zai bada ma'ana ba sannan kuma abin da ya rage a ayar ya dakula shi sai suka ce ketare ayar amma duk gaba ɗaya sun tabbatar da za ka iya karanta shi a lazare kalam a zuciya bakin ke motsa da karatu ne ba za ka yi sujadan ba shi aka hana sai dai ina za ka ƙetare din daidai gurin sujadan ne ko ayan gaba ɗaya shi ya kai ruwaya wa fitisarun alaiha haka nan makaruni ne ta baituwa alaiha akan ayan sujadan kaɗai mutum kawai waya shi yana sha'awar yin sujadan tilawa kawai yana yin alwala da ya zauna sai kamo ayar sujadan kawai ya karanta ya yi sujada ta wannan makaruni yadda ake so ka ɗauko tilawan kana yi har ka zo kan inda ake sujadan sai kai sujada kuma wannan ko a sallah ko a wajen sallah duk makaruni to wannan karancin wa umina an fassara mu da wana bin kalimati da cewa mutum ya karanta iya kalmar ya yi fitila shi ne makaruhi amma ya karanta cikakken ayar babu karanci wal ayati wani kuma sun fassara mudawwana da cewa mutum ya waye iya ayar sujadan kadai ma kawai ya karanta ya yi sujadan ko a sallah ko a wajen sallah duka makaruhi to wannan malaman fassara mudawwana su ne suka yi fassara juna qala imamul mahdi shi kuma da ya kalli wannan fassarori biyu da suka yi sai ya ce wa huwa al-ashbahu wannan na ƙarshe na cewa mutum ya karanta ayan kadai makaruni ne shi ne ya fi kama da ainihin ƙa'ida na maza ba. Wata amuduwa ganganta karanta ayan da ko suran da yake da su da fi faribatin a sallan farilla shi ma makaruni ne. Kana sallan farilla idan baki ne ya ɗauke ka ko kuma ka ɗauko suran ne ya ka dace akwai gurin sujada to wannan dan kai sujadan ba matsala amma da gangan a sannan farilla ka ɗauko ainihin gurin da za ka yi sujada dan kai sujada wannan makaruhi ne inda gangani au kurbatin ko kuma kutuba mutum yana kutuba da gangan kawai ya jawo gurin sujada shi ma ya aikata makaruhi sai dai in a sallah din ne ya karanta ayan sujada dole zai yi wannan sujada amma in a hudu ba ne ba zai sujada ba sai dai a kowanne da gangan mutum ya yi maka rumi la naflin amma ba a hana karanta ayan sujada a nafila ba wannan nafila mutum na tsantsake ba zai biya ko karatu a bayyane ne ko a koye ne mutum in je a nafila ne ya karanta ainihin ayan sujada ba makaruhi ba ne wa in qara'aha idan mutum ya karanta ayan sujada fi farkin a sallan farilla to fa sajada dole yi wannan sujada sunna ne ko mustahabi ne kamar yadda muka faɗa ke yi wannan sujada la kutuba ce amma ban da kutuba mutum yana kutuba sai ya karanta ayar sujada to ba zai sauko ya yi wannan sujadan ba kawai ya ci gaba da hudubar shi sai dai kar manta da kutuban da sallan farilla suka makaruhi ne mutum ya ɗauko da ganganye sai dai idan yayin ba in a sallar farilla ne ya yi sujada amma a hukuba ne ba zai sauko ya sujada ba wajen har imamu sirriyati limamin da yake karatun sallah a koye a karatun sallah a koye kuma dan rikice ya ɗauko ainihin suran sujada ya zo gaban sujada to ana so ya daga murya ya bayyana karatun saboda masu bin shi san dalilin sujada inda yanzu misali kana bin jima'a sannan azara kawai yana cikin karatu ko kun tsira kuna sauraron hukumu kawai ce kuka ya sai kuka ji ya je sujada kaga ba za ki shi ba za su yi ku wannan yayi ya ce wata kila rafkan waye saboda haka in ya zo gurin sujadan ya daga biya in ya daga biya ya karanta ayar sujadan kaga an san dalilin sujadan sai a yi shine wajara imamu siriya wa illa idan kuma yake bayyanawa ba a boyen yake karatu ya zo wajen sujadan yake bayyana wa yayin sujada ya za a yi utubiya abin shi dole ai tun da bari ka ce ibtida'an bi imam da abin da liman ya zan bi shi to yanzu da yayin sujadan nan za ka tsaya ka ce subhanallahi ne aka ce a'a ai subhanallahi a rakkanuwa ake sai ka ce to ai wata kila ya rakkane mu a asalin kowa tayakkun ne kowane mutum yana fatakke ne rafkanuwa bujirowa yake sannan kuma shi su jiran tilawa a koyaushe mutum ya karanta ko a boye ko a bayyane yana samun yin sujada saboda haka kuna tsaye da liman ana sallah sai ka ga ya tafi sujada kawai ji shi ka kaddara sujada tilawa ne sai dai inda matsalan yake da ya gama sujadan da ya dago sai ka ga ya zauna to kar ka zauna kai sai ka miƙe a nan ne ka tabbatar da ashe ba su jiran tilawa ba ne su jiran rafkanuwa ne sai ka miƙe kamar su bahanan layi sai ya miƙe ka ga rafkanuwa ya kenan sai ya ruku ya ɗago sannan ya sujada amma tun da ba gangamin ya tafi sujada ba za ka bar su bahanan layi ba saboda asalin kowa a fatake yake rafkanuwa bujurwa yake sannan kuma akwai sujadan tilawa sai ka bi shi a maimakon ko a matsayin wannan sujadan tilawa shi yasa ya ce wa illa idan bai bayyana ba ya za a yi ukibiya ne irin hadisi wa mujawizu ha biya siri wanda ya ketare wurin sujada biya siri da ɗan karatu kaɗan ka zo da ya gaban sujadan sai ka manta ba ka yi ba ka tsara aya ɗaya ko aya biyu bayan ka ɗan tsara sannan sai ka tuna ya tudu to take sai ya sujada ba zai dame mai karatun ba ka zo ayar sujadin da za ta yi sujada sai ka manta ka tsara ka tsara aya ɗaya ko aya biyu ko kalma ɗaya ko kalma biyu sai ka ɗan tsara yasir ɗan abu kaɗan sannan tsaf sai ka tuna wurin sujada ne to yanzu ka yi sujadan ka wannan shi ma ko wata karatu ce ko tilawa ko kuma kana sallah ne kana karatun ana aiki hali kawai ka yi sujadan kuma ka yi sujadan ka ɗago ka ci gaba da karatun ka shi kenan tunda akwai ƙa'ida usuliya da suke cewa ma fara ba shai'a ko ce hukumi duk abin da ya kusanci abu za a ba shi hukunci abu aha wani tafsiri idan kuma ya ketare wurin sujadan da ainihin karatu mai yawa ya zai da zai yi yuqidu wa fil fardi in a sallan farilla ne ya dawo ya maimaita ayan sujadan yayi sujada a sallan farilla ne yana karatu ya zo gaban gidan sai ya manta ya wuce ai karatu da yawa sannan sai ya tuna to yanzu ya dawo kan ayan sujadan sai ya karanta ayan ya yi sujadan ya dago sannan ya yi karatu sannan sai ya ruku wannan in a sallan farilla ke malam yanhani matukar matukar bai sunkuya ba ma'ana matukar bai ruku ba saboda wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da duk mutumin da yake sallah idan ya yi rukuku za mu ce mahaifin tagar ya yi bauchi yana sallah ya ke da ayar sujada ya yi karatu mai tsayi sai da ya yi rukuku sannan sai ya tuna ashe gurin sujada na ketare yanzu ba zai da baya ba ya ci gaba da sallar shi kuma a raka an gaba ma ba za a ce ya karantawa ba saboda mun ce makaruni ne mutum ya karanta ayar sujada da gangan a sallan farilla shi kenan kawai ta wuce kuma ba zai wani sujada ba zai ko ba ba wabin nafli idan kuma a nafila ne ya ƙetare ayar sujada ya yi karatu mai tsayi sai da ya ruku sannan suna aini na ƙetare sujada to fi sani yake yi sai ya bari a raka'a na biyan sai ya ƙara karanta wannan ayar sujadan sai ya sujada inda in ka lura a farilla ne aka ce kar mutum ya yi da gangan amma a nafila ko da yaushe mutum yana iya karanta ayar sujada din da to fafifi ne ya kamlar fatiha ki yi kaulani mun ci a nafila idan mutum ya ƙetare ayan sujada sai da ya ruku ya tuna ba mun ce ba ta raka na biyu ba to yanzu ya shiga na ka na biyun yana shiga raka na biyun zai karanta ayan sujada ya yi sujada sannan ya taso ya yi fatiha ko ya mata karatunta ko kuma a'a sai ya yi fatiha sannan sai maimaita ayan sujadan to shine aka yi kaulani wasu suka ce ai dama an ce maimaita ne tunda an ce maimaita ya fara maimaita wani ya yi sujjadar tukuna sannan ya dago sai ya shiga kuma nafilan shi ya karatu ko suka ce a'a ai karatun fatiha farilla ne a kowace sallah ba zai bar farilla don wani abu daban ba yana dagowa ya yi karatun fatiha shi sai ya gama fatiha sannan sai ya karanta wannan ayar sujjadar sai ya sujjada wa in qasada idan mutum sun shiga ainihin matsaloli kenan fa na abubuwan da zai iya faruwa da musalla yana ainihin karatun Qur'ani din ya zo wurin sujada. Wa in kasada idan mutum yana sallah ya zo wurin sujada sai ya yi nufin sai sujada ya motsa jikin shi da cewa bari mu sujadan tilawa faraka da ya kan ruku kawai sai tsaya a rukun sawan da rafkanuwa jikin da bayan ya motsa da nufin sujada dama ya san jan kuwa ke tafiya sujada ko jikin ya motsa da nufin sujada yana zuwa kan ruku tun sai man ta yi ruku to yanzu ga shi yana cikin ruku yana tafiya sai tuna ashe ni ko sujada ne yin yi eh sai shadda biyu ya kira ya da wannan ruku kawai wannan ruku ta zauna mata ko shi na sallah sujada ta wuce shi ke yin kirwa da sallah kuma wadatawa babu wani sujadar rafkanuwa da zai yi na cewa wai ai lokacin da zai motsa ya bar niyyar motsawa na zuwa rukuku wannan duk ba rafkanuwa ba ne dan motsi zuwa ga aikin farilla malamai wasu suka ce ba sharadi ba ne niyyar wannan motsin kawai lokacin da aka ce kai rukuku cikin katin ya yi rukuku shi ne sharadin ko da lokacin da za ka yi rukuku cikin kan bai motsa da niyyar rukuku ba saboda haka wadatawa وهم بخلاف تكريرها amma da sabanin maimaita sujadan da rafkanuwa mutum ne yana sallar farilla ko sallar nafila ya karanta ainihin ayar sujada ya zo gaban sujada sai ya yi sujadan da ya yi sujadan ya gama ya dago bayan ya dago kuma zuciya ya sake mantawa ya ɗauka da ya sujadan ba ne sai ya ƙara yin sujadan bayan ya yi sujadan ya dago ko yana cikin sujadan sai suna abu ko wannan sujadan ta bi ce na yi wancan ta sallah sai yanzu wannan ta zama ƙarin dole sai ya yi sujada ba shi ne bisilabi ka kiriri ha da sabanin maimaita ita ainihin sujada ɗin in ya maimaita sujada da rankanuwa sai ya yi sujada ba in ko da gangan ma maimaita za mu ce ba shi da sallah. Au sujudin qablaha ko kuma ya sujjada kafin ya zo gaban sujjadan shi ma dole sai ya sujjada ba yi misali mutum ne yana sallah sai ya ɗauko suran sujjada yana shaukin gurin sujjadan kawai yana karatu yana karatun kawai sai ya tafi sujjadan ashe bai zo gurin sujjadan ba bayan ya tafi sujjadan ab sai ya tuna ni ko gurin sujjadan guri kaza ne kan in zo gurin da ya sujjada sai wannan shi ma sujjadan da ya ce ya sujjada ba yi saboda wannan sujjadan da ya ce ta zama kaji gani? Aha. Kala, Imam al-Maziri ya ce, wa asalin mazhabi, asalin abin da dai ka'ida ya nuna na mazhabin malikiya shine takriruha maimaita sujadan tilawa in karrara hizban idan mutum ya maimaita wannan izin. Misali, mutum ne ya ɗauko ainihin izu yake so ya maimaita shi ko so bakwai ko so arba'in da ɗaya ko an ba shi wani dakali shi na samun kuɗi ko na samun mata ko na abu ka karanta suratul sajira ko suratul kaza ko kaza to yanzu ƙa'idar maza ba duk lokacin da ya zo wajen sujadan sai ya yi ya karanta ya zo wajen sujadan zai yi sannan ya ƙara maimaitawa zai yi ko so nawa zai maimaita yana karanta surar ra'ayin sujada dole sai ya yi wannan shine ƙa'idar maza ba illar mu'allima sai dai malamin da yake koyarwa yana karantarwa sun rubuto annan su iri daya to yanzu idan yayi awwal marra idan yayi na farkon shi kenan sauran ba su yayi ba tunda matsayin shi na malami wannan maimaitawan saboda karantarwa ne yayi in yayi sujada na farko shi kenan wal muta'allima da kuma mai neman karatu mai neman haddan karatun wanda yake koyon karatun wani lokacin ba ka bin tilawa ana bayarwa ba a ce ka rika fiye allon ka so dari sai zama allon akwai gaban sujada a ciki to yanzu ka awwal marratin idan ka zo na farkon kai sujada sauran kai ta mai cewa ba sujada tun da koyo kake ba matsala wani diba ita jibil arabi an so mutumin da yake sallah sai ya sujada a ainihin suratul arab in ka lura suratul araf ayan karshe shi ne su jada yake kai ko kana gama ayan karshe in kai su jada ka dago suratul araf ya kai to mutumin da yana sallah yana karanta suratul araf ya zo karshen suran ya yi sujada to an so kira'atu idan ya dago daga wannan sujadar yayi karatu qabla ruku'ihi kafin yayi ruku'i kaga nan ya yi istidrak ne saboda makaruni ne mutum ya karanta sura biyu a cikin raka'a ɗaya a sallan farilla wannan mun sani to sai ya zama shi wannan matsalar ta same shi yana sallan farilla ya ɗauko suratul arab ya zo ƙarshen ta gashi ya yi sujjada to yanzu ne ga mutum ya ɗago ya tsaya ba wai daga ɗagowa zai ruku ba ana so ya karanta wani ainihin karatu daban ko a suratu a suran gaba suratul anfal ko kuma a wani sura daban sai ya karanta wani aya ɗaya ko aya biyu saboda ruku'un ya kasance bayan karatu ba bayan dagowa daga sujada ba saboda sunnar ruku ana yi bayan an yi karatu wala yakfi ana ruku'un sannan ruku'u baya wadatarwa an ha daga sujada din mutum ne yana tsaye yana karatu da ya zo kan ayan su tana kawai wai ce ruku a maimakon su yana zamu ce ba ta yi ba dole sai dai kai goshi kansa ya shiga wayin taraka idan mutum da gangan ya bar ayan su jada wa da hu ya yi nufin yin ruku'un sahha sannan shi yayi misali mutum yana sallah ya zo ayan su jada da ya karanta ayar sujadan da gangan sai ya bar sujadan wannan motsin sai da niyyar ruku ya je ruku'u sai mu ce shi kenan sannan shi ya inganta dama barin sujadan tilawa baya sa sujada ta fi ko baya wakuriya amma an karanta mutum ya ketare da gangan din wurin sujada ka ketare da gangan ko da lokacin haramcin nafila ne in je sallan farilla kake yi saboda tin ka'ida na wannan sallar dole za ta wannan sujada yanzu misali lokacin da rana take gudowa ko lokacin da rana take faduwa in sallan farilla ne akan mutum yana da mai to yanzu yana sallan farilla sai karanta ayan sujada to yanzu zai yi wannan sujada saboda me saboda damar da aka ba shi ne wannan sallan farillan sujada a cikin sallan farilla yake saboda jin ainihin wannan damar zai yi wannan sujada to amma mutum ya bari da gangan ya ki masa ruhi wasawan in ko mutum ya rafkanuwa ne jikin shi ya tafi zai fita da sai ya manta ya tsaya a ruku'u to hutun da biyi kamar yadda muka faɗa a baya ba hutun da biyi za a kidaya da wannan ruku'u yanzu wannan ruku'u zai bar shi a matsayin ruku'u shi na sallah wannan inda malikin a wajen imam malik kenan la ibn al-qasim amma ban da ibn al-qasim ibn al-qasim yace in je jikin shi ya motsa da niyyar sujada sai ya tsaya a ruku'u da rabkanuwa ibn kasim ya ce a a dole ta wannan sujada tun da motsin da ya yi da niyyar sujada ne ba da niyyar wannan rukun ba dole ya tuda shi yana rukun ya tuna dole ya wuce sujada in ya wuce sujada ya gama sannan ya dago sannan ya yi ruku sannan kaya tudu in yi kuma annabihi zai wannan sujada ku kula ba wai yana nufin ibn kasim ya ce sai ya wuce sujada ba haka bane a nan mun gane abin da yake nufi da nan ibn al-qasim ya saba wa fatawar mali shi mali ya ce mutumin da yake karanta qur'ani a sallah ya zo gaban sujada ta gaje sujadan ko to lokacin da ya karanta gaban sujadan sai ya yi niyyar yin sujadan jikin shi ya motsa da niyyar yin sujadan da ya tafi daidai ruku'u sai manta ya ruku'u yanzu ga shi yana cikin ruku'un sai ya tuna ni ba na tako da niyan sujada ne na tsaya a ruku'u to fa to mali da ibn qasim ya saba shi imam mali yake fitar da su kawai yanzu ba yana ruku'u ba da shi ke da wannan ruku'un ta sannan shi ce kawai in ya gama ya tako ya ci gaba da sallah ibn qasim yace a'a la ibn qasim ibn qasim ya saba wannan matsalar sai ma dan sabawan dole ya motsa ya tafi ya yi sujadan wannan tsirin da yake faɗa ba shi wannan bayan jirin ba mun gane dole ya motsa ya tafi wannan sujadan in yayi wannan sujadan sujadan tilawa sannan ya dago ya tsaya sannan ya dago ya tsaya ya yi karatu sannan ya yi rubutun wannan sallah yanzu ga shi ya yi hakan a fatawan ibn qasim din zai yi sujada kabli ko ba aji ne ko ba zai yi ba shine ibn qasim yace fa yasjudu sai ya yi sujada ba di in yi kuma annabi in lokacin da ya ruku ya nutsu a cikin ruku mun gane lokacin ruku lokacin da ya yi niyyar sujada jikin shi da ya tafi ruku sai ya tsaya a ruku da ya tsaya a ruku in take daga tsayawa a ruku sai ya tuna gurin sujada sai ya wuce kaga bai nutsu a cikin ruku ba bai kara komai ba ba sujada a kan shi amma idan lokacin da ya motsa ya tafi ruku ya kama gwiwa in har ya nutsu a cikin rukun ya ɗan ɗauki lokaci ya samu nutsuwa ta ga ya yi kare ruku a sallah saboda haka sai ya tudu sai ya jira bari in yi tuma annabi idan ya samu nutsuwa a wannan ruku kamar sau ga wani ya fasara an yazo sai ya ce ma fayar tudu la ilaha kafin fayar tudu ya zai fayar tudu sai ya fi kiran ba haka ba wannan tun daga zai ne kafin jin kasu wannan sujada zai yi in ya gama zai miƙe in ya miƙe zai ruku to amma ya zai sujada ba a ji ko ba zai yi ba shine yake bi ni kuma annabi idan wannan ruku ya samu nutsuwa to zai sujada ba yi in bai samu nutsuwa ba kaga bai kani komai ba ba komai wallahu a'lam amin ya Allah